أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكداه العظيم أحيي مشائخنا وآباءنا وأحيي جميع الحاضرين والشاهدين تحية وصفح الباري في كتابه العزيز بالبركة والطيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu da hadarori daban-daban a wannan waje mai albarka hadara ta maulanmu a sheik muhammad gibrima wanda ɗan shi ya haskaka mana da wannan majalisi maulana a sheik muhammadu munir muna gode wa allah subhanahu ta'ala a wannan majalisi ya haɗa mu da hadara ta maulanmu sheik muhammadu ainuma wanda khalifarsa ya haskaka mana da wannan majalisi khalifa mai haƙuri khalifa mai juriya khalifa abin jinjinawa dama an ce can ɗa ya gaji mahaifinsa kuma mun yi murna da farin ciki da wannan majalisi ya haɗa mu da hadara ta maudanmu a sheik abubakar al-miskin wanda sharihi yake wakiltan wannan hadara menene hausawa ke cewa wai wanne ne ba wanne ne ba sannan kuma mun haɗu a wannan gida mai albarka gidan bazanna wanda alhamdulillah ‘ya'yansa sun nuna wa duniya a yau cewa gidansu yana nan a raye alhamdulillah kuma aminai na mai wannan gida sun rike amana suna halartar dukkan bukukuwa suna halartar duk maulidi ta ce in ka leƙa cikin wannan masallaci ko bayan wannan rufa za ka hango bazanna babu wani abu guda ɗaya da ya canja ko ya ja da baya tamkar yana nan wannan abin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma abin godiya ne ga su ‘ya'yansa waɗanda suka ɗaura a kan ayyukan alkhairi da ya saba gudanarwa muna sallama zuwa dukkan waɗanda suke kewaye da mu a wannan waje maza da mata samari da 'yan mata sannan kuma da sauran waɗanda suke sauraron mu a cikin gidaje sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a irin wannan rana ranar lahadi rana ta goma sha uku ga watan rabi'ul akhir hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da ɗari da talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan waje duk da ma mu ba za mu iya cewa mun zo mun zo gayyata ko mu an sa kira ba ne mun zo cika alkawari ne mun zo riƙe amana ne domin duk wani abin da ya shafi wannan gida ya zamanto mana amana ne saboda haka za mu zo saboda wannan ne ba don ko wani lacca ko wa'azi da abin da ya kama da wannan ba to alhamdulillah muna gode muku muna gode wa mutanen garin nan wanda a mangari garin musari gari ne wanda muke alfahari da shi yana ɗaya daga cikin biranen faida ta maulanmu sheik ibrahim yas inda aka ansa faida aka ansa kiran faida wanda wato idan ba mu ce wannan gari ya zo na ɗaya ba to za mu iya cewa ya zo ko na biyu in ba mu ce ya zo na biyu ba za mu iya cewa ya zo na uku wanda mutane ne masu albarka mutane ne masu son waliyai masu yi wa kuma waliyai hidima a koyaushe na hango kofar gidan nan babu wanda nake tunawa sai shi ba zanna kansa wanda soyayyarsa ga waliyai hidimarsa ga waliyai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hidaya ya mayar da shi waliyi kamili ba tare da khilaf ko niza'i da shikaki ba babu mutane guda biyu da za su yi shakku ko kokonto akan cewa shi waliyi ne kamili ranar da Allah subhanahu ta'ala ya kira shi zuwa ga rahamarsa duk wanda ya zo ya ganewa ya ganewa idanunsa jana'izarsa to zai tabbatar da cewa saboda soyayyarsa ga waliyai Allah subhanahu ta'ala ya mayar da shi waliyi kamili wanda kuma an yi mafarkai-mafarkai na ban al'ajuba na ban mamaki a tattare da shi wanda wasu daga sirru ne ba za a yi ambata su ga jama'a ba wanda dama an ce soyayya tana kai mutum inda aikinsa ba zai kai shi ba domin haka ne ma'aiki salatu wassalam ya ce almar'u ma'aman a habba in kana son maulanmu shek ahmad tijani ka san baka isa kai aiki irin nasa ba amma soyayyarsa za ta haɗa ka da kai a gobe kiyama in kana son maulanmu shek ibrahim inyas ba kai fa kai aiki aiki irin nasa ko ka kwatanta ba amma soyayyarsa takan iya kai ka inda yake shi haka nan kana soyayya da waliyai ka zamo waliyi da kutubai ka zamanto kutubi da autadai ka zamanto watari saboda haka lamarin soyayya ya zamanto abu ne wanda yake da girman girman gaske to saboda haka ba ma shakku da kokonto a kan wilaya kamala ta wilaya da wannan mai gida ya samu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana karamomi masu yawa yana raye da kuma bayansa domin rukun amana da ya yi amanar waliyai wanda babu wani shehi cikin shehinai wanda shi ya yi zamani da su face ya mishi hidima hidima wanda ya wuce tunanin hankali domin haka ne muke addu'a koyaushe yaransa da jikokinsa da zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su arzikin halayya irin nasa wanda duk wanda cikinsu ya ɗau halayya irin nasa soyayyarsa ga waliyai hidimarsa ga waliyai wallahi tallahi ya zarce sa'annansa ya fi karfin ya fi karfin a ci zarafinsa ya fi karfin ya yi nadama a rayuwarsa gaba ɗaya wannan ina gaya musu muna tare ina gaya musu a irin wannan zama cikin jama'a ba tare da ɓoye-ɓoye ba saboda haka wama ya sa'uni fi hazal maqam illa illa an adwa an adwa Allah subhanahu wa ta'ala an yataghammadahu bi rahmatin minhu wa fadlin wa jannatin wa ridwan wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lahu wa an yaghfira liwalidayhi wa lijami'i dhurriyyatihi amin a duk wannan bayanin da na yi wasu bayanai ne waɗanda ina ganin ni a guna su ne maulidi ɗin ba wani abu ba ne daban wannan bayanin da na yi su ne maulidi ni a wajena domin na rigaya na gaya muku cewa ansa wannan gayyata an same na rukun amana da kuma cika alkawari kawai don da wannan babu wani abu cikin ansa wannan gayyata domin haka ne duk da cikin rintsi da wani yanayi da muke ciki to muka ce ba zai yiwu mu tsallake yi musari mu wuce damatu ba dole ne sai mun hadarci wannan zama wanda muna raye muna da lafiya babu wani uzuri da zai taso na wannan gida muna jin kunya a ce ba a gan mu a wannan wajen ba domin muna ganin cewa idan ba a gan mu a wani uzuri cikin uzurrukan wannan gida ba to wallahi tallahi muna ganin kamar mun ci amanan wannan gida mun ci amanan bazanna ne wannan shine babban abin da ya kawo mu gabanin a kawo maganan ko wa'azi ko maulidi da abin da ya kamata wannan shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya digo ni haru ya riga ya mana bayanin wane ne ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda kuma sharifi shi ma ya zo ya fassara mana abal qalbu illa an yakuna mutayyama fassara takaitaccen fassara wanda kuma alhamdulillah an karanta a kasida ta maulan mu Sheikh Muhammad Ainuma wanda a koyaushe idan aka ambaci wannan suna ikan iya tunawa da haɗuwanmu da shi na ƙarshe a rufar nina wanda daga wannan haduwa ina saudiya gabanin zo nigeria labari ya isa cewa a shehi ya rasu ko yaushe aka kama sunansa ko aka karanta wata kasida tasa ina tunawa da wannan haduwar a rufar nina wanda muka yi da shi a wani hajji wanda shi ne hajjinsa na ƙarshe kuma alhamdulillahi waliyin Allah kamili ne maulanmu Sheikh Muhammadu Ainuma wanda kuma ya gaji wilaya iyaye da kakanni wanda kuma alhamdulillahi bai bar baya da bai bar baya da kura ba ma'anar wannan kuwa shine khalifarsa waliyi ne kamili wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi kofi yayi kofi yayi kofi halayen ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya dauko ya sa a cikin sa gaba daya wanda in kana so ka san halayen manzo sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi in kai mu'ashara tare da khalifa ta maulan mu Sheikh Muhammad Ainuma wallahi ka samu halayen manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kofi din halayen gaba daya wani abin al'ajabi da ya faru lokacin da wannan tajarwa wannan mihina da fitina ta kasance aka rike khalifa da da yawa daga cikin muridansa kwana da kwanaki da muka yi ta'addu'a muka yi ta'addu'a ƙarshe abu da ya zo ya lalace sai na ce abin kunya ne abin kunya ne a ce an rike mana khalifa ya yi waɗannan watanni ba tare da an sako shi ba saboda haka ina a asiraru da muke tunkaho da su ina suke na ciro ta hassantu addu'an ta hassantu duwan da ya sani ya sani na ciro addu'an ta hassantu a cikin kwamfuta na riga na yi tashin nashi muka cire ɗaruruka wanda muka dinga aikata aikawa zawiyoyi wallahi tallahi muka ce akalla kowanne muridi ya karanta ta hasantu hamsin hamsin akalla in ya daura sama da hamsin kalima amma mu mun daura mishi hamsin hamsin akwai wanda suka yi ɗari akwai wanda suka yi dubu ma wallahi tallahi da muka raba addu'ar ta hasantu addu'ar maulanmu sheikh muhammad ibrima wanda ake cewa tsayu ne na asurul mali bai wuce kwana uku ba maulanmu sheikh tayyur bauchi ya fito ya yi magana a gun maulidi maganansa kuma bai wuce da maganansa da kuma sakansu bai wuce awa tara ba ba wannan shi ne mahallin shahidi ba ba wannan shi nake so na yi magana a kansa ba ina so na yi magana zuwar mujaje na rubuta wata kasida ta tarbansa da kuma yi mishi jaje da kuma jinjina wa maulan mushattahir bauchi da jarumta kansa na rubuta wannan kasida muka ɗauko wannan kasida muka zo mu mishi jaje yake cewa mutane suna faɗan maganganu iri-iri ya ce su ce kaza su ce kaza su ce kaza mu abin da muka sani shine Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jarrabe mu ku duba magana magana irin na waliyai ma'ana mutane komai ma su faɗa su ce su wane ne suka yi shune su wane suka sa suka kama mu kaza komai ma mutane su faɗa abinda mu muka sani shine Allah subhanahu wataala ne ya jarrabce mu ba ma zargin kowa to fi sabilillahi agunwa zaka samu wannan hali in ba agun wanda yake da wirasa kamila na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to saboda haka mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu ire-iren su da muka rayu muka ga fuskokin su da muke kasancewa cikin taro suna nan a cikin wannan taron mun gode wa Allah subhanahu wataala to saboda haka a ƙarshe kamar yadda na gaya muku ni dama ba maulidi na zoyi ba a ƙarshe abinda zan yi magana a kansa shine a ziyara da muka yi zuwa a kaula kasancewar a maulanmu shek ibrahim yas a karamomi shi da abubuwan al'ajiban shi domin idan kana so ka san wane ne sahibul faida sa'adatul anam wane ne waliyin waliyai wane ne kutubin kutubai wane ne gausin agwasu kawai kana so ka san wannan ka ajiye su diwani da su malam guni har suke fassarawa duk ka ajiye wannan kawai ka je madina madinatu bayi ma'ana ka je kaulat ka je birnin birnin da maulan mushe ibrahim ya ya gina ka rayu kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku kawai ka fito a nan ne za ka san wane ne shi abin da za ka sani a shigowarka madinatu bayi shine za ka ga cewa allah subhanahu wa ta'ala saboda soyayyar Sheikh Ibrahim Inyas ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya mayar da Madinar sadin Madinar manzan Allah har dazu nake gaya wa wani cewa wallahi tallahi abinda idan ka shigo cikin Madinatu bayi na Sheikh Ibrahim Inyas za a maka shi a yanzu in ka shigo cikin Madina ta Saudiya ta manzan Allah ba za a maka shi ba wannan duk wanda ya je Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya gani kuma ya je Madina to bayi ta Maulana Mushe Ibrahim Yazi ya gani zai tabbatar da wannan maganar da nake yi me yasa na faɗi wannan abin da yasa na faɗi wannan in ka shiga Madina to bayi a yau gidan kowa gidan bako ne gidan kowa gidan bako ne in kuka sauka a tasha akwai waɗanda suke taro ku suna warwason baƙi suna warwason baƙi wannan ya ce wannan nawa ne wannan ya ce wannan nawa ne wannan ya ja hannunka wancan ya ja hannunka sannan wani ya ce a bashi biyar wani ya ce a bashi biyu za a kwashe baƙi ba inda za ka je duk duniya ka ga ana warwason baƙi shi madinatu bayi ta maulan mushe ibrahimiya saboda galibin wuraren addu'a suke kada bako ya zo saboda idan bako ya zo zai rusa lissafi an si abincin wata an yi cefanen wata zai zo ya rusa wannan lissafi balle baki balle a taro shi kuma mutane ne wanda mu gane wani abu muhimmi guda daya mu duba cewa rasuwan maulan mu Sheikh Ibrahim ya fi yau shekara nawa 1975 ne ya rasu 75 zuwa yanzu shekara nawa shekara a arba'in da wani abu to wannan tarbiyya ce tarbiyya ce ta shekara arba'in da suka shuɗe to ka kwatanta a kwakwalwarka cewa inda za ka shigo kaulak ko madinatu bai ko taiba inyasi lokacin maulan mushai ibrahim inyasi yake raye to ya ya ya za a yi a zo a saukar da kai a hada ka da khadimi yana kawo ma abinci irin wanda kake so a kan lokaci ya dafa maka shayi ya tattare kayanka ya wanke ya goge ya kawo idan baki suka yi yawa magidanta suka iya tura matansu gidan iyayensu su saukar da baki a ɗakin matansu za a saukar da ku a ɗaki gardagar kana ganin cewa wannan ɗaki ɗaki ne ta mata ɗakin mata ne za ka ga kayan kwalliya ko ka ga hijabi ko wani abu a rarrataye abinda zai tabbatar maka da cewa matan aure aka cire a wannan a wannan daki kai aka saukar da kai abinda kuma zaka tambaya ina aka kai wannan matan kuma abinda zai baka mamaki shine inda zaka yi wata ba wanda zai zo ya ce to nan fa dakin mata ta ce na tura ta gidansu na saukar da kai saboda haka ka jima ka nemi masauki mata ta za ta zo ba wanda zai gaya ma haka ko wata ko wata biyu ko shekara za ta yi sai dai matan su zauna ya san yadda zai to fi sabilillahi idan idan wannan wannan wanda yake da hali irin wannan ai ba shi ne abin mamaki ba kai mamakin wanda ya tarbiyantar da shi wannan hali dan adam ne fa ka ba shi tarbiya ya zama to irin wannan abinda zai baka mamaki kuma a kaulan ne kadai bako wanda ya saukar da shi zai na daukan abinci yana sa bakinsa saboda shagobar da shi a kaulan ne kadai madinatu bai inda bako zai je ya ci nama ya koshi a kaulan ne kadai zaka je ka ga kyanwa daga dangare a gude suna suna suna tsaye kyanwa daga dangare saboda shi kyanwa kuliya to ta koshi da nama me za ta yi da naman ga dangare to inda kyanwa kuliya kuma ta koshi kuma dan adam kuma fa to saboda haka wallahi tallahi duk mutumin da bai yadda da lamarin maulan mushek ibrahim ya ba kada dare ya yi shi kada ya bata lokacin shi ba dan Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin ba wallahi idan sai ibrahim ya bude baki yace shi annabi ne za a yadda amma Allah ya tabbatar da cewa walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyi saboda wannan duk ba mu shiga wani tarihin sa fa muna so mu dauki darussuka a garin da ya kafa muna so mu dauki darussuka a irin tarbiyyar da ya bawa mutanen garin mutane suka zamanto mutane kummali cikakku kawai a kan garin ne muke magana da halayen mutanen garin kawai wannan ba a shiga tarihinsa me ya yi ba لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته